أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'ad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa masu kallon mu da sauraron mu ta kafar yada labarai ta sunna tv eks wato abin nan muna muku gaisuwa ta addinin musulunci muna godewa Allah subhanahu wa ta'ala da ya bamu ikon haduwa da ku a darasin mu na 45 kenan ko na mai taken hada na soshi muna tafiya da littattafai guda biyu kamar yadda muka sani littafin daf'u hamil tirab an ayatul kitab na Sheikh Al'allamatul Qur'ani Muhammad Al'amin Shanqiti da kuma as'ilatul Qur'ani al-Majid wa ajwibatuha na Muhammad bin Abubakar bin Abdul Qadir Ar-Razi. Kamar da muke tafiya da su muna bin jerin ayoyin Al-Qur'ani idan wani ya kawo aya wani bai kawo ta ba za mu dubi wacce ce gaba idan kuma dukkan su sun kawo ta sai mu kalli ayar kuma mu dubi idan kan fage guda suka yi magana iskalin ya shafi kamar lugani ko balaga ko aqida ko hukunci na fiqhu ko ma kaza ko kuma a'a wannan ya kalli wannan fage wannan ya kalli wannan fage duka muna yin haka ne da izinin Allah subhanahu wa ta'ala da falalarsa da ikonsa to darasin da ya gabata mun tsaya ne akan mas'ala ta 165 a cikin as'ilatul qur'ani al-majid wa ajibatuha na Muhammad bin Abubakar bin Abdul Qadir Ar-Razi a yau kuma insha Allah ta'ala za mu tashi wato akan wannan mas'ala muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah kuma ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu yi kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance mu kuma mu da mu da ku gaba daya malam yace a ƙarƙashin mas'ala ta 165 fa in qila idan aka ce kaifa qala ya Allah ya ce kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqul azab wannan aya Allah subhanahu wa ta'ala na bayanin azabar da za a yi makafirai ranar tashi alkiyama innal ladhina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara waɗanda suka kafirce mu ayoyin mu Allah ya ce tabbas da sannu za mu sanya su cikin wuta kullama nadijat juluduhum duk lokacin da wato juluduhum wato fatar jikinsu ko fatunsu nadijat suka ƙonu asalin nadija shine su nina na an kalli wato kamar an siffanta su ne ko an yi isti'ara wannan fi'ili kamar yadda ake amfani da shi wajen wato 'ya'yan itace kenan domin an ce 'ya'yan itace sun nina ma'ana sun kai wurin da za a ci su shi ko duk lokacin da fata ta ƙone gaba ɗaya kenan ta nina tana buƙatar kenan kuma a sake mata azaba wal iyadu billah Allah ya ce to baddalnahum juludan ghayraha za mu musanya musu da waɗansu wato fatu kenan ko fatuna waɗanda ba wannan ba li yadhuqul azab dan saboda su dandane azaba aya ta 56 a cikin suratul nisa malam yace akhbara annahu yu'azzabu yu'azzibu juludahum Allah ya bada labarin cewa zai azabtar da julud wato fatun kafirai allati lam ta'si wadda kuma ba su yi sabo ba makanal juludil asiya wurin da fatu waɗanda suka yi sabo ma'ana kenan idan aka ce an canza ma mutum an musanya mishi fatar da ya yi saɓe Allah da ita a nan duniya za a yi mata azaba to an ce in ta ɓaci ta lalace ta nuna za a musanya mishi da wata to ita wannan fatar da za a musanya mishi a ranar tashin alkiyama to ai ita ba a yi sabo da ita ba ya ce wa ta'zibul bari'i zulmun azabtar da mutumin da yake wanda ya barra ma'ana wanda bai da laifi zalunci ne malam ya ce kulna za mu ce amsa aljuludul mujaddada wato julud fatu waɗanda aka jaddada musu aka musanya musu wa in uzzibat ko da an azabtar da su fal alamu bi ta'zibiha innama yahsulu lil qulub wato waɗannan fatun ciwon yana kai ne ga zuciya ba wai su fatun ne ake yi ma azaba ba domin ita fatar ba ta ji amma asalin ciwon zai kai ne ga zuciya wal iyadu billah wa hiya ghairu mujaddada su zukatan ba za a wato musanya su ba bal hiya bal hiya al'asiyatu zukatan su ne suka yi sabo kenan bi i'tiqadi shirki saboda sun yi i'tiqadin shirka wa nahwihi da wani shi idan mutum ya kasance kuma mai sabo ne kenan ma'ana ba ko da bai yi shirka ba malam nan ya ce wa ghairihi kenan ko da bai yi shirka ba in yayi sabon da ba a gafarta mishi ba kenan sai an azartar da shi kenan sai ya zamanto shi wannan za a musanya mishi ne ba don shirka ba saboda ana son a babbaka shi kamar yadda nasoshi suka bayar masu imani waɗanda za a azabtar da su daga baya za a kai su wato a cikin aljanna hadisai da dama suna nan cikin sahihul bukhari da sahih muslim da sauran littattafan hadisi wanda suke bayanin waɗanda za a fitar daga cikin wuta sabanin aqida ta mu'tazila da khawarij da suke da aqidar ba a fitar da wani in ya shiga cikin wuta wallahu ta'ala alam malam yace asani kuma amsa ta biyu annal murada bi tabdilha i'adatu nadiji ghaira nadij abinda ake nuhi da musanyawa shine a mayar da wanda fatar da ta nuna ta koma ba ta nuna ba ma'ana a maida ta sabuwa don saboda a yi mata azaba nan da an ka ce za a canza ta ba ana nufin za a je a ɗauko wata bane a mayar da ita a'a za a canza mata sifa ne ma'ana nan za a canza sifar fatar ne ba za a canza zatin ta bane ina fatan ana fahimta ta wal juludu hiya al juludu bi ainiha waɗannan fatun sai su zamanto su ne dai annan da kansu da zatin su wa inna ma qala ghayraha bi i'tibari sifatin nadij wa adamihi malam yace abin da yasa Allah yace ghayraha an hankalta ma sifatun nadij wato sifata sun konu ma'ana wa adamihi da kuma wadda ba su konu ba kenan lokacin da bata konu ba tana wata fata kenan tana da wata sifa bayan kuma ta konu tana da wata sifa shine abin da an ka hankalta ma كما قال الله تعالى كما يدى الله سبحانه وتعالى فدا يوم تبدل الأرض غير الأرض ranar da za a baddala ƙasa a musanya ta ghairal ardu wadda ba wannan ƙasa ba was samawatu da sammai suratu ibrahim aya ta 48 wa arada bi tabdili as-sifat na abinda ake nufi wa arada tabdila sifat inji Allah inji malam Allah yana nufin kina an canza sifofin ƙasa ba wai ana nufin an zo da wata ƙasa ba wadda ba wannan ba a an canza mata sifa shine abin da ake nufi la tabdila la tabdila zat ba ana nufin ba an canza mata zati malam yace wa kama qala sha'ir kama yadda sha'iri yake cewa waman nasu bin nasi alladhina ahittahum ba mutane bane mutanen da wato ka sani wama daru bid dari allati kunta ahadu ba gida bane wanda gidan da ka sani wai yana nufin ba sifofin mutanen da ka sani bane su ne akwai bayan ka tafi ka tafi ka bar mutane kamar ɗabi'o'insu sun canza sannan kuma gidan da ka sani ba shi bane an canza masa fuska shi ne abin da ke nufi ba wai an canza mutanen ba waɗansu mutane ne na daban ba wai an canza gidan bane wani gida ne na daban a'a ana nufin sifofinsu da halayensu sun canza shi ne abin da yake son ya ce kenan cikin usulubin larabci akwai wannan to wannan shi ne abin da malam ya kawo to a ƙarƙashin wannan akwai matsaloli na aƙida da adda hatsari waɗanda yana da kyau ɗalibin ilimi ya fahimce su mun ɗan taɓa bada su amma zan ɗan ƙara su saboda fahimtar inda aka sama gaba misali inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara uiddat lil kafirin kafirai da aka ce su kawo alqur'ani suka kasa ko su zo da sura irin ta alqur'ani suka kasa to fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara ku ji tsoron wuta wadda an kai tattalinta wato abin da an makamashinta annasu mutane wal hijara da duwatsu to sai malamai suka ce anan su mutane an sai ai musu azaba sun sabi Allah to wal hijara duwatsu laifin mi suka yi sai wadansu daga cikin malamai suka ce a'a duwatsu ne inda aka bauta ma ina fata an fahimce ni domin an bauta musu a matsayin abin bauta shi yasa Allah subhanahu wataala yake cewa innakum ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannama antum laha waridun kinan ku da abin da kuke bauta ma wanda ba Allah ba kuna matsayin makamashin wutar jahannama to wadansu sai suka ce don an bauta musu ne alhali ko bauta musu ba da yardar su ba ba ke nuna za a yi musu azaba ba don Allah ya ce inna aradna al-amanata ala as-samawati wal ardi wal jibal فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا الله ياتي أن بجرو da amana على السماوات والأرض ga sammai da kasai wal jibal da kuma duwatsu ba su karba ba to kaga wannan ke nuna cewa su ba su karbe ta ba ya za'i kuma a ce an yi musu azaba amsa malamai suke cewa a'a ba dan an bauta musu bane abu na farko su ba suna jin zafin wutar bane ba dan azabtar da su bane a'a tana yiwa su waɗannan duwatsun ba dan su zamanto makamashi ne an gane ko tunda ba dole bane shi dutsen da zai zama tuwa makamashi yana yiwa daban yake amma waɗannan masu ma suna iya zama tuwa makamashi abu na gaba kuma dan Allah ya bakanta musu rai allolin da suke bauta ma ga sunan tare da su ba za su iya ceton su ba kamar da sun riya sun ce za su taimake su ga su tare da wuta tare da allolin nasu kuma ba su taimake su ba kenan kaga bakin ciki saman bakin ciki wannan shine abin da malamai sun ka fitar da haka cewa dan an bauta musu ne wannan zance yana da rauni kwarai da gaske yana da kyau mu yi hattara da wannan mas'ala ta gaba kuma akan wannan aya me yasa Allah ya zancen fata an gane ko Allah bai zancen kasusuwa ba bai zancen nama ba sai zancen fata kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqul azab malamai suke cewa anan da ya kamata mu fahimci cewa wato a nan bincike yanzu musamman in mutu ya duba a hayatul ijazul ilmi ta kasar saudiya wadda ke alaka da rabatatul alamul islami da sauran malaman da suke yin bayani kan al ijazul ilmi duk da yake akwai sharuɗa da ka'idodi da aka dora ya zamanto ayat ta bada ma'ana karara nasi ya tabbata sannan kuma wannan abin da aka fitar na ijazul ilmi hakika ce ta tabbata ba ta canzawa ba nazariya bace theory bace ba theory bace ko theory ya zamanto akwai tahaqququl mutabaqa ya zamanto akwai alaka tsakanin ma'ana sannan kuma addilalatul wadiha ya zamanto abinda aya ta nuna tabbas yana nuna wannan abin to ina al-ijazul ilmi akwai sharuɗan da aka dora ba wai haka ne ake yin sa ba kamar yadda waɗansu sun haramta shi waɗansu kuma sun tafi sun yi shi har suna ketarawa wani lokaci su je su fassara abu da nazariya a zo a gane kuskure na a zo a ƙaryatar da alqur'ani da sunna ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam almuhimmu da cikin wannan hay'atul ijazul ilmi suna da bincike da littattafai da dama sun kawo me yasa Allah ya ambaci fata suka ce asalin abin da ke kai ma ɗan adam wato jin raɗaɗi da zafi ita ce fata duk lokacin da rauni yake da alaƙa da fata ya fi zafi amma idan ya wuce fata ya fi hatsari amma ɗan adam baya jinsa sosai shi yasa sai Allah ya nuna wannan fatar za a wato ko mun ce an musanya ta ko ko mun ce an musanya sifar ta saboda ta dawo dam saboda a ji gaba da daɗi ci gaba da daɗi masa daɗin azaba wanda likitoci sun san wannan akan bincike na alakar fata da jin raɗaɗi da zafi a zuciya mas'ala wadda take tana da alaka da wannan aya wadda ya kamata mu ƙara kafin mu je gaba shine matsala ce ta fatar ko da an musanya ta an gane ko ba wata matsala ba ce domin mi domin ba ita fatar take jin zafi ba kenan babu matsala don an yi ma wato fatar azaba sannan kuma kenan fatar tana ibada ne ga Allah don ta kai zafi ga zuciyar da ta saba ma Allah subhanahu wataala wannan zai kai mu ga mas'ala guda biyu masu hatsari waɗanda ana yawan kawo su wanda shine a cikin suratul fusilat za ku iske azabar da aka yi ma yan wuta Allah ya ce zalika jazaa'u ada'illahi nar lahum fiha darul khuld jaza'an bima kanu bi ayatina yajhadun sannan kuma Allah subhanahu wata'ala ke cewa wala najziyannahum aswa allazi kanu ya'malun Allah yace za mu sakanka musu aswa allazi kanu ya'malun to nan aswa ana nufin mafi mummunan aikin da sun ka aikata ita ce shirka ba wai ana nufin Allah zai sakanka musu da mafi munin abin da sun ka aikata ba ina fata ana fahimta ta don haka nan sai ka fahimci aswa allazi kanu ya'maluna najziyannahum aswa allazi kanu ya'maluna za mu sakanka musu da mafi munin aikin da sun ka aikata ita ce shirka domin babu laifin da ya kai a gare ta ba wai ana nufin Allah zai musanya musu zai sakanka musu da mafi munin abin da sun ka aikata dan ya ce inna ma tujzauna ma kuntum ta'malun za a sakanka muku da abin da kun kasance kuna aikatawa yana da kyau yan uwa mu fahimci wannan mas'ala abu na gaba kafin mu je gaba karkashin wannan mas'ala dan wuta a duniya ya saba ma Allah to wani zaka iske ya shekara misali hamsin wani sittin wani talatin wani arba'in duk dai tsiya dai a ce kafiri ya shekara dubu goma misali ko ba haka ba a duniya babu mutumin da dai za muka samu labarin zai yi shekara dubu goma to anan abin tambaya su yan wuta za su dawoma a cikin wuta khalidina fiha abada za su dawoma a cikin wuta ba za su fita ba to alhali ko shekarun da suka saba ma Allah a duniya kuma yan kaɗan ne balma shekarun da mutum zai yi a cikin kabari ana masa azaba sun fi yawa ma wani lokaci ba ma galibi ma sun fi yawa ga shekarun da zai yi a duniya tun da yanzu misali mutane da suka rayu a zamanin annabi adamu tun lokacin da aka tun lokacin da mutum mutum ya mutu zamanin annabi adamu har bisa yanzu in mumini ne yana cikin jin daɗi idan kafiri na cikin azaba to kuma shekara nawa a duniya shekaru ne waɗanda ba su da yawa to kenan yanzu in muka kalli ta fuskan lokaci mutumin da ya saba ma Allah cikin shekara hamsin sittin ɗari ko shekara dubu goma ko dubu ɗari ma a ce mutum ya rayu a duniya to kuma za a yi masa azaba wadda ba ta da iyaka to kaga ta fuskar lokaci sai a ce to ai kamar an zalunce su wannan tambaya waɗansu suna rinka tana yiwa ta zo cikin kwakwalwar wani amma bai da amsar ta wani kuma tana yiwa zo da irin wannan amsa ko ku kafirai su irin wannan tambaya to akwai amsa cikakka kuma cikin alkur'ani wato abin da yake ciki game da alaka azabar kafirai da bata da iyaka wal iyazu billah duk da yake akwai yan jahamiyya da suke cewa wuta za ta kare ko za ta daina yin zafi da abin da ya kama da haka wannan ya saba mazhaba ta ahli sunna amma ala ayyati hal mutafi alqur'ani ya ce khalidina fiha abada amsa akan wannan shine cewa shi Allah allamul ghuyub ne Allah ya san abin da ya wuce alima ma kana wa alima ma yakunu Allah ya san abin da yake kasancewa yanzu wa alima ma sayakunu Allah ya san abin da zai kasance zuwa gaba sannan wa alima ma lam yakun law kana kaifa yakunu abinda bai kasance ba can da Allah ya san da zai kasance daga yadda zai kasancewa sannan wa alima ma la yakunu law kana kaifa yakunu abinda bai zo ba yanzu kuma ba zai kasance ba kuma Allah ya san inda zai kasance to Allah ya san inda zai kasancewa yana da kyau mu fahimci wannan misali Allah subhanahu wata'ala ya faɗa mutanen da ba su fita yaƙi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba Allah ce walau aradul khuruja la a'addu lahu udda da sun yi niyyar fita da sun yi masa shiri kaga wannan fitar babu ta ba za ta yi yiwa ba amma Allah ya san da suna da niyya daga yadda sun kafi za su yi sannan Allah ce lau kharaju fikum ma zadukum illa khabala da sun fita tare da ku da basu ƙara muku komai ba sai raggoncewa da asara da bakin ciki kaga amma basu fitan ba kuma ba za su fita bar har abada amma Allah ya san da sun fita ɗin to da yadda al'amari yake kasancewa kenan malam yakun law kana kaifa yakunu sannan wa alima ma la yakunu Allah ya san abin da yanzu bai kasance ba kuma gaban ma ba zai kasance ba amma law kana kaifa yakunu Allah ya san da zai kasance to ga yadda zai kasancewa wannan ita ce mas'alar da take da alaka da mu yanzu ba a yi kiyama ba ko ba haka ba amma kiyamar za ta tsayu to ƴan wuta kuma za su nemi a fitar da su daga cikin wuta za su dawo su yi aiki na gari to sai Allah subhanahu wataala ya bamu labarin wannan yake cewa walau tara id wuqifu ala an-nar faqalu ya laitana nuraddu wala nukadhiba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin bal bada lahum ma kanu yukhfuna min qabl walau ruddu la'adu lima nuhu anhu wa innahum lakadibun Allah ce walau tara id wuqifu ala an-nar da kaga lokacin da za a tsayar da su a wuta an gane ko fi'ili na waƙafa malaman lokaci suka ce na ta'addi da kansa ashe domin Allah ce waqifuhum bai ce ayuqifuhum ba ashe waqafa da larabci ya tsaya waqafahu kuma ya tsayar da shi ba ba a bukatar alhamza ko a yi masa shadda sai in akwai bukatar zuwa haka cikin larabci don karfafa ma'ana almuhimmu walau tara idhu qifu ala an-nar da kaga lokacin da za a tsayar da su akan wuta faqalu za su ce ya laitana nuraddu wala nukazziba bi ayati rabbina da an mayar da mu ba za mu karitar da ayoyin ubangijinmu ba wa nakuna minal mu'minin mu kasance daga cikin mu'minai akwai bayanai da dama da qira'atu da dama karkashin wannan aya ina fata an fahimce ni wannan magana da za su faɗa almuhimmu kuma walau tara idhu qifu ala nar an shafe jawabu sharti zaka kaddara shi irin yadda ya kamata kinan la ra'aita amran aziman ko la ra'aita amran ha'ilan ko abin da ya kamata haka sai Allah subhanahu wataala ya ce bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl abinda sun kasance suna boyewa shine ya bayyana gare su akwai abubuwa da dama da malamai sun ka faɗa ma kanu yukhfuna min qabl kadiba cikin tafsirai zaka ga karkashin wannan ma kanu yukhfuna min qabl akwai magana mai yawa ba mu da damar da zaka mu za mu kawo ta almuhimmu abinda sun kasance suna boyewa ya bayyana gare su misali ko ƙaryatawar da suka kasance sun gana yi wuta an gane ko to yanzu gashi ta bayyana wutar gaskiya ce ɗaya daga cikin maganganun da malamai suka faɗa amma Allah ce walau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakazibun nan ne mazo istishhad Allah ce da an maido su duniya lokacin da ina yaro ina tunanin cewa to kafirai idan sun ga wuta ai yana yiwa su dawo tunda sun riga sun ga wutar amma sai wata rana lokacin ina karatu Allah ya kaddara kai ga wannan aya sai ni ga daga ganinta nace subhanallah yana daga cikin ijazi na alqur'ani Allah ce walau ruddu da an dawo da su la'adu limanuhu anhu Allah ce da za su dawo akan abin da suke na kafirci wa innahum lakazibun su makaryata ne kamar da ake cewa tuban mazuru da Hausa ko a ce dan horo ba dan horo bane da ya ya faɗi ya ce a yafe masa kuma gobe dawowa zai yi to idan Allah subhanahu wataala ya san cewa ko ya dawo da su duniya za su yi shirka kenan babu buƙatar a fitar da su daga cikin wuta don ko su dubu za a dawo da su za su koma akan aikin su kenan Allah bai zalunce su ba ina fatan mun fahimci wannan mas'ala da kyau don haka yan uwa Allah ya taimake mu mas'alan mu ta gaba ita ce wato mas'ala ta 166 a cikin wato as'ilatul qur'anil karim wa ajwibatuha malam yace fa in qila idan aka ce kaifa qala ya akai Allah yace wa nudkhiluhum dhillan dhalila za mu shigar da yan aljanna kenan dhillan inwa dhalilan bayyalwa wadda take inwa cikakka kenan ko ta akidi ta babban inwa tabbatatta annisa suratul nisa ice aya ta hamsin da bakwai malam yace walaysa fil jannati a cikin aljanna babu shamsun rana li yakuna fiha harrun ha a samu zafi a cikin ta yahtaju bisabab yuhtaju bisababihi ila dhillin dhalil wanda za a buƙaci inwa wadda take mai yalwa mai yalwa aw ghairi dhalilin ko a samu inwa ma wadda ba ta da yalwa ina fata an fahimci ni ma'ana samun inuwa shi yake da buƙatar samun zafi kamar na rana ko wani abu shi ke sawa a buƙaci wato abin nan inuwa qulna malan yace huwa majazun anil mustaqarril mustalazil mustafa nan da an ka ce wani rukhiluhum dhillan dhalila ba ana nufin inuwar bace ake zance majazi ne shi a wajen malan ma'ana an ce za su samu wuri almustaqar wurin tabbata almustalazz wanda adda dadin zama daga allazzatu ne almustatab mai dadi mai kayatarwa mai burgewa daga taba ya tsibu ne a gane ko tsib nafsan mallan yace jaryan alal muta'arifi bainan nas wato an tafi ne akan al'ada irin ta rayuwa wuri in yana da daɗi ga al'ada su sai a ce wuri ne wanda yake mai cikakken inuwa ko ko wuri ne mai daɗi in an ce ma wato akwai inuwa akwai jin daɗi ko da babu inuwar ke da kasan wurin akwai abin shakatawa li anna biladal hijaz malam yace domin kasar hijaz ma'ana an ce hijaz inda alqur'ani ya sabka kamar irin su makka da madina saudiya da kuma irin su yaman ana kiransu al-hijaz an gane ko shadidatul har wurare ne masu tsananin zafi saboda akwai sahara akwai duwatsu fa atyabu ma indahum wuri wanda an mafi dadi a wajen su mawdi'u adh wurin da ake samun inuwa fa khatabahum sai Allah ya musu bayani magana kenan bima ya'qiluna ga abin da suke ganewa wa yafhamun suke fahimta kama qala azza wa jal kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa kenan a cikin suratu maryam aya ta 62 walahum su yan aljanna suna da rizquhum arzikinsu ma'ana abincinsu da abin da an kai musu sanadi na ni'ima fiha a cikin aljanna bukratan safiya wa ashiya da marici walaysa fil jannati tulu'i shamsin a cikin aljanna kuma babu rana balle ta fito wala ghurubiha ko kuma walaysa fil jannati wato a cikin aljanna babu wato tulu'a shamsin wala tulu'u shamsin wala ghurub wala ghurubuha a cikin aljanna babu zancen rana ta fito ko ta fadi fa yakunu fiha bukratan wa ashiyan balle a samu safiya da marice lakin lamma kana fi urfihim da ya kasance a cikin urf in an ce urf shine al'ada su an gane ko tamamu ni'matil ghiza'i yana daga cikin cikan ni'ima ta al-ghiza abinci wa kamalu wazifatihi da kuma cikar aikin abincin a ce ya amfane ka an ya kuna hadiran ya zamanto an yana halarce muhayya'an an yi tattalinsa an shirya sa fi tsarafayin nahar a cikin sassa guda biyu na rana ka san abincin safi ka san abincin wato marici ma'ana kana kiyaye da lokacinsa ba za ka ci abinci ba kilan za ka jira lokacin shi ya kai kuma ka san lokacinsa ba wai kawai haka aka zo ma da shi ba dab abbara an hudurihi sai Allah ya yi bayani ya yi furuci an hudurihi daga kawo wannan abincin wa tahayyatihi da kuma tattalinsa bidalika da wannan ina fata an fahimci ni to don haka kenan ya nuna cewa shi a wajen malam yana nufin babu wani abu kawai an siffanta shi ne kamar da lokacin da ake kawo musu shi to wannan shine abin da malam ya tafi a kansa to amma nan akwai maudu'ai da kamata a fitar na farko ya kamata mu fahimci cewa shi azillu na aljanna Allah ya sifanta shi da akwai shi lalle cikin aljanna Allah ce la yarawna fiha shamsan wala zamharira a cikin aljanna ba za su ga rana ba amma ba wai rana ɗaya ce take kawo inuwa ba ya kamata mu san cewa cikin aljanna akwai haske haske shi ko duk inda akwai shi samun inuwa babu matsala yanzu da daddare babu rana amma idan muka kunna globe ko ampul muna iya mu samu mi muna iya mu samu inuwa to mi zai hana samu inuwa a cikin aljanna tunda su suna zancen rana ne ai ba dole ba sai da rana ake samun wato haske na farko kenan a samu haske balle ha a samu inuwa abu na biyu zillikin nan a cikin aljanna in akwai haske babu matsala mawdu'i ne na alqur'ani Allah ya sifanta wannan zillikin zalilan ne sannan kuma Allah ya sifanta shi da da'im domin Allah subhanahu ta'ala ce masalul jannati allati wa'ida almuttaqun tajri min tahtiha al-anhar ukuluha da'imun wa dhilluha kaga ukuluha da'imun abincin aljanna da'imun dawwamammina wa zilluha da kuma wato inuwa aljanna dawwamamma ce almuhimmu dai mutum zai dauki ayoyin da sun kai bayani akan zilli na alqur'ani banda wannan akwai ta mas'ala karkashin wannan shine ita ma wuta tana da inuwa to kuma ita ko an ce wuta duhu ne da ita ko ba haka ba to ya zai a samu inuwa ina fata an fahimce ni Allah subhanahu wataala ya faɗi wannan a cikin suratul mursalat yace in taliqu ila ma kuntum bihi tukadhibun in taliqu ila dhillin dhi thalathi shu'ab ku tafi zuwa ga inuwa wadda tana darasa guda uku la zalilin amma ba ta da sanyi ma'ana ba ta da amfani ba irin inuwar da ake sa tsammani ba wato wala yughni min lahab ba ta iya wato tufatar da ku ko ta rufe ku wala yughni min lahab sannan ba za ta amfane ku ba daga belan wuta ko zafin wuta kidan kaga wannan ya nuna ko cikin wuta akwai wato wannan wa za mu fahimci cewa tun da ita wuta ma za ta zamanto khalidina fiha abada haka ita ma wato inuwa ta wutar jahannama za ta zamanto tabbatatta ce ya kamata mu fahimci wannan wato karkashin wato wannan aya to a karkashin wannan kuma da malam yace abinda ake nufi babu safiya wato kamar da anka ce babu safiya babu marice wannan kuma mustalah ne wanda waɗansu suka ɗauke shi cewa tun da dama aljanna daga yinin ranar tashin alkiyama babu wani yini an kira shi yawmul akhir shi yasa da an kace bukratan wa ashiya kina ana nufin wato safiya da marici kawai a lissafi wannan babu matsala Allah na iya sanya alamomin lokaci waɗanda ya ga dama a kiyama saboda aljanna da lahira sun bambanta da duniya ba za mu yi kiyasin su ba mu ce a'a dole tunda mun san babu rana da wata a ranar tashin alkiyama za a ɗauke su ne Allah ya ce fa idza bariqal basar wa khasafa al-qamar wa jumi'a ash-shamsu wal qamar kaga daga nan su za a haɗe su wuri guda waɗansu malamai suna cewa akwai nasoshin da suke nuna za a kada su ne cikin wutar jahannama da wata da kuma rana a takaice dai tun da babu su Allah shi zai iya sanya alamar da ya ga dama ta safiya da marici in ya ga dama amma shi irin na tashin alkiyama babu rana babu wata balle a auna shi da irin lissafi namu wato na duniya don haka cewa babu safiya babu marici ko babu inuwa magana ce wadda cewa majazi ce akwai hatsari gare ta abin da ya kamata mu dauka akwai inuwa ba dole bane sai da hasken irin na duniya ne za a samu inuwa a gidan aljanna wallahu ta'ala a'lam wannan kuma ba dan malam bai kai malami ba gashi cikin littattafan su ne muke tafiya wani lokaci mas'ala ce idan muka duba za mu ga dalilan waɗansu malamai sun fi ƙarfi sai mu rinjayar da abinda waɗansu malamai suka faɗa ko mu ƙara da wani abu da ya zo cikin nasoshi waɗanda za su amfane mu Allah ya taimake mu gaba ɗaya mas'alan mu ta gaba har yanzu dai muna cikin littafin as'ilatul qur'anil majid wa ajwibatuha a mas'ala ta 167 fa in qila malam yace idan aka ce kaifa qala ya akai Allah ya ce fa'ula'ika ma'allazina an amallahu alaihim minan nabiyyi na wasu siddiƙi na wasu shuhada iwasu salihin suratun nisa aya ta 69 ina fata an fahimci ni inda Allah subhanahu wa ta'ala ce wa mun yuta illaha war rasul wanda ya ma Allah da'a da manzo farkon aya kenan fa'ula'ika ma'allazina an amallahu alaihim wannan yana tare da waɗanda Allah ya ni'ima a kansu minan nabiyyina daga annabawa wato su ne annabawa nan min bayaniya ce ba wai ana nufin sashen annabawa Allah ya musu ni'ima ba wasu annabawa Allah bai musu ni'ima ba kai ya kai muka kafirtar da annabawa ko kuma muna na zato zuwa gare su wal iyaz billah was siddiqin da siddiqai su ne martaba wato ta bayan annabta kenan sai mi sai siddiqai was shuhada da kuma shahidai was salihin da kuma mutane na gari malam yace wa hadha madhun liman yuti'u Allah war rasul wannan yabo ne ga wanda yayi ma Allah da'a yayi manzo da'a kamar yadda muka faɗa can farkon aya duk da malam bai kawo shi ba wa adatul arab al'ada ta larabawa fi sifatil madhi a cikin sifofi na yabo at-taraqi za a tashi ne min al-adna daga na ƙasa ila al-a'la zuwa ga na sama ina fata an fahimci ne akwai abin da ake kira uslubu taraqi da uslubu tadalli uslubu taraqi shine wato za a fara daga na ƙasa an gane ko minal adna a tashi daga wato na ƙasa a ta zuwa ga a'ala akwai attadalli a fara daga na sama a yo ƙasa to nan malam ya ce wajen yabo ya kamata ne ga al'ada ta larabawa a fara da na ƙasa sannan a je sama wa hadha aksuhu wannan kuma ya zo sabanin shi domin an zo ga zuwa ga annabawa sun fi daraja sannan aka yi ƙasa aka zo ga siddiqai sannan ash-shuhada sannan kuma as-salihin li'annahu nuzulun min al'a'la ila al'adna ya ce domin wannan an sabko ne zuwa ƙasa kenan wannan kamar ya saba ma wato tsarin da mafi al'adar laraba ta tafi akan shi to kenan wajen kuma zambo ba mu sani ba kenan za a fara ne da ƙasa kafin aji na sama in an ci wajen kushewa ne misali in wajen zambo ne abinda za mu fahimta kenan malin ya ce kulna hadha laysa min al-bab alladhi dhakartumuhu wannan bai daga cikin tsarin abinda kun ka faɗa bal huwa kalamun al-maqsud minhu al-ikhbar ba an kawo shi bane don yabo ma'ana ana bada labari ne an kaunil muti'ina lillahi wa rasulih waɗanda suka yi ma Allah da'a da manzon shi yakununa yawmal qiyama ranar tashin alkiyama za su kasance ma'al ashraf tare da masu daraja wal khawas da ke bantattun mutane thumma ka anna sa'ilan sa'ala kamar wani ya tambayi Allah kenan manil ashraf wal khawas su wane ne waɗannan al ashrafu masu daraja wal khawas ke bantattun mutane wato fafassalu lahu an gane ko sai aka rarrabe mishi bayanin ko fafassilu lahu sai aka yi mishi bayanin su daki daki ziyadatan fil fa'ida dan a ƙara mishi fa'ida ba da tamamil ma'ana bayan ma'ana ta cika al maqsudu bi dhikr wato ma'anar da an kaso a ambata ta cika bi qawlihi fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim yana tare da waɗanda Allah ya ma ni'ima to an faɗi wanda Allah ya ma ni'ima sai an ka ci gaba da bayani wato don a ƙara fayyace mishi wannan aya suratul nisa aya ta 69 wa ata fi tafsilihim bi dhikri al-ashraf fal ashraf amma da Allah ya tashi bayanin su alladhina an'ama Allahu alaihim fi tafsilihim wajen rarrabe su da bayanin su filla filla dalla dalla kwatta kwatta bi dhikri al-ashraf fal ashraf sai ya zo da mafi daraja sannan ya zo zuwa ga wanda bai kai shi daraja ba wal akhassi bil fal akhassi sannan ya ambaci keɓantacce ko mafi zama keɓantacce sannan ya te zuwa ga wanda ke bi masa idh huwa al-ghalibu fi ta'did al-ashraf wannan shine galibi a lokacin da ake lissafa masu daraja wal khawas da keɓantattun mutane ina fata an fahimci ni ga abubuwa masu daraja kama huwa fi qawlihi ta'ala kamar da yazo a cikin fadar Allah subhanahu wata'ala ya ayyuhal ladhina amanu ya ku da kuka yi imani ati'u Allah ku yi ma Allah ta'a wa ati'u rasul ku yi ma manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da'a wa ulil amri minkum da ma'abuta al'amurra daga cikinku waɗansu suka ce malamai ake nufi waɗansu kuma suka ce shugabanni ake nufi waɗansu kuma suka ce a'a da malamai da kuma shugabanni idan ba su yi umarni ba da saba ma Allah subhanahu wa ta'ala suratul nisa aya ta 59 ita ce wannan ayar da muka karanta wa qawluhu da fadar Allah subhanahu wa ta'ala shahidallahu Allah ya shaida annahu la ilaha illahu babu abin buta da gaskiya sai shi a cikin suratul ali imran al-aya kinan nan malam bai isuwa ba wal mala'ikatu wa ulul ilmi kinan wal mala'ika da mala'iku wa ulul ilmi da ma'abuta ilmi wad dalilu ala anna al murad min al aya min al ayati al ikhbar abinda ke nuna cewa wannan aya an kawo ta ne don ba da labari ba don jeranta ne sifofin su ba don yabon su jumlatan la tafsilan an kawo su ne al ikhbaru jumlatan za a ba da labarin su ne a dunkule la tafsilan ba rarrabe ba annahu lamma allama ibadahu an yas'aluhu lokacin da Allah ya tambayi ya umurci bayinsa su abin ga an yas'aluhu su roke shi hadha ma'ana wannan ma'ana arshadahum ila talabihi mujmalan sai Allah ya ce a roke shi mujmalan a dunkule bi qawlihi da inda Allah subhanahu wata'ala ce ihdinas siratal mustaqim kidan cikin Fatiha muna cewa Allah ka shiryar da mu hanya madaidaiciya siratal ladina an'amta alaihim hanya waɗanda kai ni'ima a gare su ko akan su aya ta shida zuwa ta bakwai a cikin suratul Fatiha kaga nan bai ce siratal ladina an'amta alaihim minan nabiyyin was siddiqin was shuhada'i was salihin ba kenan wannan yake nuna baka cewa kawai labari ne ake son a bayar ba ana son ba a yi yabon su ne shi yasa aka kawo wannan to wannan shi ne abinda malam ya kawo a gurguje amma zan dan kara da waɗansu bayanai na farko don mu fahimci abinda shi malam yake son ya ce da inda ya kawo aya ta ya ayyuhal ladina amanu atiullaha wa atiur rasula kaga an fara da Allah sannan aka zo zuwa ga da manzo sannan aka zo zuwa ga ma'abuta al'amari saboda Allah shine babu wata daraja wadda ta kai ta ubangiji Allah subhanahu wataala sannan manzo sannan kuma ma'abuta kenan a wajen abun da ya shafi yabo za a fara ne da abin da yake na gaba sannan nan mallan da ya kawo shahidallahu annahu la ilaha illa huwa Allah ya shaida babu abin bauta da gaskiya sai shi sai ya tsaya bakin nan wani ba zai fahimci me ake son a ce ba to kaga akwai ƙari a cikin ayat wal mala'ikatu da mala'iku kaga sai aka fara da mala'iku sannan aka zo zuwa ga sai aka fara da Allah subhanahu wata'ala shaida Allah sannan aka zo zuwa ga mala'iku domin shaida Allah ta fi kima da shaidan mala'iku kuma zatin Allah ba za a sifanta shi da wata halitta ba da ta kai Allah subhanahu wata'ala daraja shi yasa malam ya kawo wannan to anan muna so mu dan ƙara wani bayani a gurguje saboda ƴan uwa su amfana nan uslubu taraqi wa tadalli uslubi ne wanda kana iya bincikensa a cikin alqur'ani kuma yana da alaka da tafsiri yana da alaka da ayoyi masu yawa cikin ulumul qur'an ina fata an fahimci ni kuma da ta fuskar shi ana iya fahimtar mas'aloli masu yawa kenan cikin alqur'ani zaka duba ka gani shin atafin da ake yi me yasa ake kawo wannan sannan wannan sannan wannan sannan wannan wanne ne yafi daraja me yasa aka fara da wanda yafi daraja a'a an fara ne da mafi daraja ko an fara da na ƙasa in an fara da na ƙasa to sannan aje ga na sama in an fara da na sama sannan aje da ƙasa duk atafi in ka zo cikin alkur'ani galibi zaka samu wannan dan haka uslubi ne mai muhimmanci shi yasa akwai wani littafi sunan sa mafatihut tafsir wanda an kawo mustalahat na ulumul qur'an da tafsiri kowane mustalah yana buƙatar mujalladi biyu ne littafin na ustaz doktor Ahmad Sa'ad Al-Khatib kowane mustalah kana iya kai bincike a cikin Alkur'ani tun daga farkon Alkur'ani har ƙarshe ka samu fa'idodi masu yawa dan haka kanzun na min kunuz علوم القرآن والتفسير تو أنن da ya ce wal mala'ikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist anan akwai wani abu da kamata mu fahimta to na an ce Allah ya shaida mala'iku sun shaida wa ulul ilmi da ma'abuta ilmi to anan akwai matsala to su ma'abuta ilmi sun zo bayan mi bayan mala'iku shin da dan adam da aljani wanne ne gaban wani to kaga wannan mas'ala ce wadda za ku iske ana yawan kawo ta ma a cikin mi a cikin wato littattafai duk da yake malamai suna nuna wannan mas'ala din ba ta da wata dogon fa'ida amma ɗalibin ilimi yana da kyau ya santa ko an tunkare shi waɗansu akwai magana guda uku waɗansu suka ce a'a ɗan adam ya fi mala'iki domin Allah ya umarci mala'iku su yi ma annabi Adam sujada wa idh qulna lil mala'ikati isjudu li Adam shi ko ba a cewa abu ya sujada sai ga mi sai ga wanda ya fi shi daraja waɗansu daga cikin malamai suka ce a'a su mala'iku sun fi dan adam daraja domin nan Allah da ya kawo wa ulul iz yace shahidallahu annahu la ilaha illa huwa sai yace wal mala'ikatu sannan yace wa ulul ilmi sai da ya kama mala'iku sannan ya kama abuta ilimi sannan kuma Allah ce lan yastankifa almasihu an yakuna abdan lillahi walal mala'ikatul muqarrabun kaga almasihu ba zai yi kyamai bauta ma Allah ba walal mala'ikatul muqarrabun ballantana ma mala'iku suka ce to anan kina wanda yake nuna cewa su mala'iku sun fi dan adam to sai dan su malamai suka shiga tsakiya suka ce a'a magabata daga cikin mutane kamar annabawa sun fi mala'iku sannan su kuma sauran wato gama garin mutane mala'iku sun fi su wannan mas'ala ce wadda malamai sun kawo ta ina fata an fahimce ni to amma waɗanda suka cewa dan adam ya fi mala'iki saboda shi dan adam an sanya masa shawa yana iya saba ma Allah amma shi mala'iki bai saba ma Allah dan haka dan bai saba ma Allah ba abin mamaki bane amma dai mas'ala ce da malamai suke ganin cewa a cikin aqida ba za ta cutar da kai da komai ba kai dai kai kokari ka bauta ma Allah ka samu aljanna yafi ka tsaya dan adam yafi mala'iki ko mala'iki yafi dan adam na kawo wannan mas'ala ne saboda ƴan uwa su fahimci akwai wannan mas'ala din abu na gaba wanda ya kamata mu kawo anan bayan wannan bayani na uslubu taraqi abin nan da an kace fa ulaika ba alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin wannan yake nuna baka cikin tafsirul qur'ani bil qur'an akwai al muttasil akwai al munfasil in an ce al muttasil shine wanda aya ta zo ta fassara aya kai tsaye kamar yanzu da ake cewa misali ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim kaga siratal mustaqim an fassara shi siratal ladina an'amta alaihim kaga muttasil ne domin cikin sura guda ne amma yanzu da an ka ce allazina an'amta alaihim wanda ya nima akan su ya zama munfasil to shi ko munfasil kala biyu ne ko ya zama to cikin sura aka fassara abin amma ba kai tsaye ba ko kuma cikin wata sura aka fassara shi kina akwai almuttasil fi nafsi sura المنفصل في نفس السورة كو المنفصل في خارج السورة تو وانا آية تصراط الذين أنأمت عليهم هنيا وانا دكين إما أكنسو to wannan suratul nisa ita ta fassara suwaye Allah ya ni'ima akan su suna Allah ce fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihin haka kuma aya cikin suratul maryam ita ma ta bayanin wannan ulaika alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyina min dhurriyyati adama wa mimman hamalna ma'a nuhin wa min dhurriyyati ibrahima wa isra'il wa mimman hadaina wajtabaina idza tutla alaihim ayatul rahman kharru sujadan wa bukiya kaga zaka fassara wannan aya da wato aya waɗanda Allah subhanahu wataala yayi musu ni'ima anan kuma za mu fahimci wani abu a gurguje shine da an ka ce Allah ya musu ni'ima sunan da suka ɗauke da shi Allah bai faɗi sifofi ba kaga bai ce wane ba bai ce wane ba bai ce wane ba domin nan ba a kalli gida ba ko gari ko zamani ko kabila ko launi a adu waɗanda Allah bai kalle su ba dan dan adam bai da zaɓi cikin a haife shi gari kaza ko cikin kabila kaza ko yaren shi kaza ko ko kuɗin shi kaza ko ko shi mai mulki ne ko mai emi ne wanda duk bai dami ubangiji ba Allah yake ba da su amma me Allah subhanahu wataala yake kallo shine mi shine aiki to minan nabiyyi su annaba za mu fitar da su don annabta zaɓi ce ko ba haka ba amma kuma as-siddiqina saboda gaskiyar su Allah ya musu ni'ima ash-shuhada'u saboda sun je sun yaki dan daukar da kalmar Allah ba don wani buri na duniya ba suka same ta as-salihina mutane na gari saboda mi saboda aikin su na gari ashe duk inda fi'ili ya zo duk inda sifa ta zo cikin alqur'ani in dai mushtaqqun na to kana iya fahimtar illa a cikin sa wannan kuma zai fi aya dubu da zaka samu wannan wa anna Allah ma'al mu'minin Allah yana tare da masu imani don me yake tare da su saboda imanin su ina fata an fahimci ni udkhulu abwaaba jahannama khalidina fiha fa bi'sa mathwal mutakabbirin me yasa suka shiga wutar jahannama saboda girman kanta suka yi duk inda kaga sifa da fi'ili cikin alqur'ani zaka iya fahimtar wato akwai illa cikin sa da kuma ismul mawsul in ya zo bayan wani aiki to shi ma zaka gane dalilin da yasa wato abin ya faru innal ladhina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun ba za su yi imani ba don mi li'annahum kafaru domin su kafirai ne wannan yana da yawa ɗalibin ilimi zai iya fahimtar sa wanda dukkan fi'ili ko suna in dai mushtaqqun na ma'ana an yi istikakin shi daga wani abu ana fahimtar wata ma'ana ana iya fitar da illa a cikin sa sai kuma in ya zamanto jamid to shi ko jamid ba a iya fitar da illa sai dai in ya kasance ana iya tawilinsa to wannan ne ake iya wato fitar da wannan ka koma cikin al-ikril fi istinbat at-tanzil na imam suyuti wajen rijalul la tulhihim tijaratun wala bai'un an dhikrillah zaka ga dalilin da yasa aka ce maza su kadai ne za su je masallaci ba wai dan saboda zatin namiji ba a'a saboda shi namiji ba al'aura bane kaga an yi tawilin sa ita ko mace za a yi tawilin ta da al'aura ne shi yasa na an kai ishtiqaqi ma'ana ba wajibi bane ta je a masallaci amma ya halatta ta je a masallaci kawai ya fahimce ni ba daidai ba Allah ya kyauta to abu na ƙarshe da ya kamata mu fitar anan ya ayyuhal ladina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum shine ati'u Allah kuma Allah da'a sai kawo fi'ili wa ati'u ar-rasul kuma manzo da'a da'a sai ya kawo fi'ili amma wa ulil amri minkum bai ce wa ati'u ulil amri minkum ba saboda da'a Allah kai tsaye babu wani bukatar abin nan indai nasu ya tabbata an fahimci abin da yace kawai biyayya za a yi wa ati'u ar-rasul kuma manzo da'a indai hadisi ya inganta kuma tabbas ma'anarsa ta fito karara babu sabani ga ma'ana qat'iyyat wato qat'iyyat thubut ne qat'iyyat dilala aiki da shi wajibi ne kai tsaye amma wa ulil amri minkum bai ce wa ati'u ulil amri minkum ba saboda su ulil amri karkashin biyayyar Allah da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam suke kamar yadda hadisi yace la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al khaliq ya kamata mu fahimci wannan da wannan ne kuma muke son musamman akwai wata shubha ta yan shi'a shine cewa su yan shi'a a wajen su akwai abin da ake kira cewa al'amura na shari'a ba su zan wajibi ba sai mahadi ya bayyana shi yasa su a wajen shi'a da jihadi da sallar farilla da sallar juma'a da wane ne duk ba wajibi bane a yanzu saboda akwai giyab na al'imam imamu ya yi giyabi ya bata shi yasa kenan sai ya bayyana ne sannan sallah take bayyana shi yasa dan kaga dan shi'a baya sallah wasu daga cikin su ba dukan su ba an gane ko da kuma wasu wanda suka dauki aqida cewa shari'an nan kamar shi al-batiniyya da suke fassara cewa wa aqimu salata ku yi sallah zahirin ta a duka ne amma batinin ta shine ka tsarkake zuciyarka ko abin da ya kamata ka suka daina sallah wanda waɗansu sufaye suka tasirantu da wannan aqida sun kace su yan hakika ne ko kuma wa abudu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin ka bauta ma ubangijinka sai yaqini ya zo ma wasu yan qur'ani sun kace yaqini shine al-qur'ani kina a daina sallah wasu sufaye suka ce yaqini wani matsayi ne na kai sanin girma Allah kinan ka kai wannan matsayi ba sai kai ibada ba duka irin waɗannan abubuwan akwai su shi yasa to imamu khubain da ya zo sai ya fahimci cewa shi an ci ba a son yin jihadi ba a son yin kaza ba a son yin kaza to shi ko yana son dole sai yan shi'a sun tashi tsaye sun kafa daula akwai waɗanda suka kafirtar da shi saboda yana son yayi daula kuma bayan an yi daula cikin yan shi'a akwai waɗanda suka kafirtar da shi sai ya ce Allah ya ce wa ulil amri minkum da ma'abuta al'amur umurni to sai kirkiro wani abu da ake kira wilayatul faqih wilayatul faqih shine faqih wanda yake faqihi malami zai ɗauki wilaya kafin imamu ya bayyana ya ɗauki matsayinsa wanda kuma har da bincike yanzu ana yawan yi a cikin yan shi'a da kuma wato iran akan wannan ina fata an fahimce ni shi yasa suka kirkiro jihadi har suka kirkiro waɗansu wurare da za su yi jihadi a kasashen laraba da kasashen musulmai irin su hizbullah da aka kirkiro a kasar wato lubnan wadda kuma yanzu gashi nan ta yi karfi akwai bincike su da kansu suke rubutawa akan ta da asalinta da yadda aka kirkira ta da haka dai su kansu in shi ba duk sun kaida da wannan ba shi yasa suke kafirtar da wasu daga cikin su suke kafirtar da wato Khomeini to wannan yan uwa musulmi kilan shi ne abin da zan iya cewa a gurguje saboda fa'idodi ne suna da amfani nake zan kawo su bi idnillahi ta'ala mas'alan mu ta gaba ita ce mas'ala malam yace fa in qila mas'ala ta 168 fa in qila idan aka ce kaifa qala Allah ya akai Allah ce inna kaida shaytani kana da'ifa lalle kaidin shaitan abu ne mai rauni aya ta 60 ta 76 a cikin suratul nisa wa qala fi kaidin nisa amma cikin makircin mata sai Allah ce inna kaida kunna azim lalle makircin ku abu ne wanda yake mai girma suratu yusuf aya ta 28 wa ma'lumun malam yace abu ne sananne anna kaida shaitan shi kaidin shaitan makircin shaitan a'zamu min kaidin niswan ayyafi makircin mata girma to malam yace kulna za mu ce almuradu anna kaida shaytan abinda ake son a ce makircin shaydan da'ifun fi jambi nusratillah abu ne mai rauni wato idan an samu taimakon Allah a lokacin da taimakon Allah ya zo kenan game da janibin kenan wato taimakon Allah wa hifzihi da tsarewa ta ubangiji li awliyaihi ga waliyansa al-mukhlisina masu tsarkake niyyarsu min ibadihi daga bayinsa kama qala Allah ta'ala kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya ce wato inna ibadi laysa laka alaihim sultan bayina baka da hujja akan su aya ta 40 a cikin suratul hijr wa qala hikayatan an iblis kuma Allah ya faɗa kenan hikaya game da abin da iblis ya faɗa illa ibadaka minhumul mukhlasin sai bayin ka waɗanda ka tsarkake su suratul hijra aya ta 40 wal muradu bil ayati al ukhra anna kaidan niswan abinda ake nufi da aya ta cikin suratul nisa abin nan bil ayati al ukhra aya ta daban wanda an ce inna kaida kunna azim anna kaidan niswan azimun bin nisbati ila rijal ma'ana kaidin mata abu ne mai girma game da mace saboda idan mace ta ce namiji ya neme ta ba a kallon kuɗinsa ba a kallon mulkinsa ba a kallon matsayinsa za a kalli rauninta da kuma ita abu ce wadda ana karkata zuwa gare ta sai a ce ya neme ta shi yasa mace yana daga cikin abin da idan ta ce namiji ya neme ta ba za a tsaya ai wani bincike ba kawai sai a ce kawai yana ya neme ta kun ga annabi Yusuf annabin Allah ne dan annabin Allah ne jikan annabin Allah ne ta taba kunna annabin Allah ne ko ba haka ba shi annabi Yusufa ne dan annabi Yaqub annabi Yaqub shi ko dan annabi Ishaq annabi Ishaq dan annabi Ibrahim kun ga annabi Yusufa yana da wannan abin nan matsayi amma da mace ta ce ya neme ta kaga ba a kalli matsayin shi na annabi bane an kalli janibinta na mace mai rauni ce shi yasa komi karatunka komi babbar rigarka komi kasancewa ka malami ka kya kusantar mata da keɓanta da su duk inda akwai shubuha ta mata ka kiyaye ta domin sharri na iya kama ka idan muka dibi ko da mai kuɗi ne zaka iske ba zaka tsira ba a shekarun nan namu kuna gani shugaban bankin duniya DKS da wata mata ta zarge shi ma'aikaciyar banki abin nan ce hotel kuma kowa ya san ma'aikaciyar hotel ai tana iya zamantowa karuwa tun da galibi ne ba za mu iya cewa mu za mu shaida ba har alkiyama amma mun san dai mace da za ta aiki hotel zan an ce an neme ta ba abin mamaki bane ko ba haka ba to kun ga duk da haka da ta ce ya neme ta karshe sai da ya haɗu da matsala wanda kuma a ƙarshe sai da biya ta kuɗaɗe masu yawa kuma wannan shi asanadi ya rasa damar da zai yi zaɓe a ƙasar faransa sannan kuma ba da kuɗaɗe masu yawa a ƙarshe kuma tana yiwa an ce ba gaskiya ba ne da yardatta ne ta yi ƙarya ne domin cikin waya an ji ko ta faɗa ta ce ko ƙarya ne bai neme ta ba ko ko ta faɗi ta ce ƙarya ne take yi masa ma'ana ya neme ta amma da yardatta kamar yadda suke faɗa kaga wanda ke kula da bankin duniya inda ake hada-hada ta kuɗi mafi girma a duniya kaga irin matsalar da ta samu gare shi sannan idan muka duba har yanzu shugaban kasar America Bill Clinton da wata mata bai huda ta ciya neme ta ko yar kasar America kaga irin matsalar da ya samu sai da aka yi shari'a ya kusa rasa matsayinsa alhali a duniyar da muke yanzu babu wani shugaban kasa mai karfi ko a wancan ma lokacin zamu ce babu wani shugaban kasa wanda ya kai shugaban kasar America karfi da daraja da kima kuma ba ma yana shugaban kasa bane ta ce ya neme ta a a can lokacin da ko suka taba yin aiki ne ko menene amma saboda ana son a bata sunansa sai da wannan matsala ta bijiro Bill Clinton bai samu tsira ba domin an yi amfani da hanyoyi daban-daban saboda a bata sunansa da matsayin da Allah ya bashi shi yasa idan Allah ya baka matsayi na mulki ko na kuɗi ko na ilmi zaka iske ana kokarin wato bata sunanka malam yace afani na biyu alqa'il wanda yace inna da kunna azim lalle ma kirkin ku mai girma ne huwa azizu misra shine sarkin misra ya faɗi wannan magana lallahu ta'ala ba maganar Allah bace kidan akwai sabani wajen inna da kunna azim wasu sun ce maganar sarki ce inna da kunna azim kenan ba maganar Allah bace don haka dan annan an ce inna kai da shaitani kana da'ifa Allah ne ya faɗi wannan magana wancan kuma shaitan ne ya faɗa ke sarki ne ya faɗa kenan maganar ba wuri guda take ba wadan sun ce a'a Allah ne ya cika maganar ya ce inna kai da kunna azim malam yace fala tanaquda in muka ce sarki ya faɗa babu warware juna wala mu'arada sannan maganganun ba su ci karo da juna ba amma duk da haka a al'ada ta alqur'ani ko da sarkin ya faɗa da maganar kuskure ce da Allah subhanahu wataala zai taqibi ya nuna ba abin ba haka ki ba domin al'ada ce ta alqur'ani daga cikin alqawaid alqur'aniyya da al'asalib alqur'aniyya da almanahij alqur'aniyya idan ya kawo misalin abu in nagari ne zai ce nagari ne idan abu ba nagari bane zai ce ba nagari bane idan wani ya faɗi magana idan maganar mai kyau ce qur'ani zaka ji ya tabbatar da ita idan ba mai kyau bace qur'ani da yi kore ta to duk da mun ce ko mun ce sarki ya faɗi wannan magana to wannan akwai buƙatar mi kenan qur'ani ya tabbatar da abin da ba haka nan bane kenan wannan kuma dole na dole dai sai an nemi mafita ma'ana dai ma'amsa ta farko ita ce ta fi dacewa cewa kaidin mace ya fi kaidin wato namiji girma ko ko kaidin mace game da namiji abu ne wanda yake mai girma yan uwa musulmi ga dukkan alamu lokacin mu ya bijiro kuma wannan aya tana da wato mas'aloli da ya kamata mu dan tattauna kansu da haka insha Allahu ta'ala za mu yi kokari a darasin mu na gaba in Allah ya bamu iko adresin mu na 46 insha Allah ta'ala za mu zo da wannan mas'ala mu yi ta a gurguje sannan mu ƙara da waɗansu fa'idodi da suke da alaƙa da ayar waɗanda na ganin ya kamata mu ƙara da su sannan mu ci gaba da karatunmu amma da sharaɗi in Allah ya yarda ya bamu iko cikin ganin damarsa da falalarsa nan ya kamata mu dakanta abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh